yanzu Sheikh Abubakar Giro Arugungun yana cikin karatu nake ganin tawaga shugaban kungiya na ƙasa a Sheikh Abdullahi Balalau yana shigowa tare da shi a cikin tawagar akwai shugaban majalisar malamai na ƙasa a Dr. Ibrahim Jalo Jalingo akwai Sheikh Usman Isa Taliyawa daga Gombe akwai daraktan ilimi na wannan kungiya a Dr. Alhassan Sa'id Adam George sannan akwai National Director na agaji injiniya Mustapha Imam Siti sannan daga cikin malaman da na gani a zaune a gurin akwai ashe Muhammad bin Usman na gan shi yana zaune sannan daga can gaban shugaba sai na hangi ashe mai masaukin baki ne shugaban kungiyar izala na jihar kano a doktor abdullahi saleh usman al-pakistani sannan akwai manya-manyan malamai ga sunan akwai daga ibrahim rijiyar lemo daga abdulkadir kazaure akwai ma'allawal abubakar da sauran manya-manyan malamanmu ga sunan kamar yadda na ga shigowar alaramma Ahmad Ibrahim Suleiman da sauran manya-manyan maluma da suka shigo an ba ni sako cewar in sanar da ku ga wani DVD nan gurin na tafsirin marigayi a Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kanshi da littafinsa da ya fassara na kitabu tauhid ga sunan ana saidawa akwai Sheikh Bello Ya'u shi ma ya iso da dai sauran yan uwa ba wani damuwa ba ne ƙofa ce aka buɗe wa mutane cewa su ɗan zakuɗo saboda cinkoso da suka samu da Allah kowa sai ya samu guri inda zai zauna ba wata damuwa ba ne don girman Allah don girman Allah a tsaya nan inda ake kowa ya tsaya inda yake da Allah kada ya ci gaba musamman musamman yan agaji yan agaji ku zauna a inda kuke don girman Allah kowa ya tsaya kowa ya tsaya inda yake yan agaji ku kama hannuwa ku tsaya da mutane su tsaya nan inda suke don Allah don Allah wanda bai samu gurin zama ba sai ya koma baya yan agaji ku kama hannuwa a tsaya da fatan za a saurara ‘yan uwa don girman Allah a zauna na gaba su zauna saboda na baya su ma za su hangi mai ake ciki da Allah kowa ya zauna inda yake ‘yan uwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ولله الحمد yan uwa don girma Allah a zauna saboda a samu a ci gaba don Allah kowa ya zauna inda yake yawa yan agaji da kyau yan agaji su fara zaunawa sannan kowa ya zauna don girman Allah da kyau a zauna don girman Allah Allah ya saka muku da alkhairi sai a sai a zauna don a samu a ci gaba da karatu wannan bangaren da Allah wannan bangaren su zauna nan inda suke kamar yadda na nan suka ci gaba da zama da Allah kowa ya zauna inda yake Allah ya saka ka muku da alkhairi gurin ne yayi wa al'umma kadan Allah dai ya saka da alkhairi a yan uwa ba tare da bata lokaci ba mai wa'azinmu na gaba shine a Sheikh Muhammad bin Uthman daga Kano tare da Malam Muhammad bin Usman akwai Alaramma Suleiman Azari. Alaramma Suleiman Bismillah. A yanzu nan Malam Abubakar Gire na cikin karatu Allah ya yi wa dattijon nan mai albarka a Sheikh Adamu Aliyu Isowa. Malam Adamu Aliyu mai gora wanda na na tsaya matsayin shi yau yawwa Malam Adamu Aliyu mai gora yana nan to yan agaji don Allah waɗanda ba su zauna din nan ba don girman Allah a zazzauna yawwa na'am alarma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم
بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والدين ‘yan uwa masu girma ina miƙa mana gaisuwar musulunci gaisuwa ta ‘yan aljanna Allahumma ja'alna min ahlil janna سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته يورانات وتوتا صبر أشرين دقيقة وطن محرم الإصاف اللي في حنونا ko kuma dai ashirin dubu da arba'amiya da talatin da takwas bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farin jaka da babba ɗan abdullah daga makka zuwa madina kuma cikin baka bai na kausayin ashirin da biyu ga watan oktoba dubu biyu da goma sha shida a kalandar paparoma gregory kalandar alaƙaƙai wadda na sha faɗa inda da hali mu wance kalar da ita mu riƙi wadda kake kamu saboda kayan aro baya rufa katara in ya rufa zai buɗe dalili kuwa ita amarya in ba ta hau doki ba bai kamata ɗora mata kaya ba ma'ana idan kalandar mu a takwimul islamiyyu ba a bashi muhimmanci da ya cancanta ba bai kamata kuma a bar shi gefe ba wannan kenan ina so in ja hankalinmu kan gode ma ni'ima ni'imar yaduwar sunna ni'imar karaɗewar da'awa ta sunna kiran mutane zuwa ga qala Allah qala Rasulu qala sahaba a wannan gari namu mai albarka Kano ta Dabo Shayabo an yi lokacin da ana gani kamar sunna kila ba za ta kai labari ba to amma abin aina Allah ne ba nawa ba ne yanzu wannan maɗuɗin jama'a da magamami da cincirindo da balbela na al'umma duk an taho ne saboda a ji ƙala Allah ƙala Rasulu ƙala sahaba ashe dole ne mu gode ma Allah muna raye ba mu mutu ba har mun ga alhamdulillah wato abin da nake kira al-mahsul da'awi ijabi mutabalwiran fi kana al-mahsul ad-da'awi al-imani qad tabalwara ya yadu yana ci gaba da yaduwa to ba a Kano kadai ba haka abin yake a bayan duniya saboda ita gaskiya haka take saboda ina kira gare mu gaba ɗaya mu gode ma Allah kan wannan ni'ima domin Allah ya faɗa a sura mai lamba goma sha hudu aya ta bakwai wa idh ta'azzana rabbukum la in وإذ shakartum تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد wannan aya a suratu Ibrahim kenan sura mai lamba sha hudu aya ta bakwai daidai وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد lokacin da ubangijinku ya shelanta ya yi kuwantar ya faɗa cewa wallahi in kun gode min zan ƙara muku in ku kuka yi butulci bakin kaza kika goge to azaba ta mai tsanani ce Allah mahalicinmu na shukuruka wala walan na kuraka da haka muna godiya ga Allah kan wannan ni'ima ta yaduwar addini kafin na je ga nukuta ta gaba malamai kan ce a shai'u bi shai'i yuzkar magana ke da magana satin da ya wuce ina kotono a jamhuriyar dahomey a da yanzu kuma benin republic sai ziyara ta kai ni wani yanki na ƙasar benin republic wani gari da ake kira wida a wida nan ne kake da wurin da dacen ake kwasan bayi a kai su ainihin americans americans a wannan lokaci yadda kake da cape coast a ghana yadda kake da tsibirin gore a ainihin senegal kana da abin da suke kira the court of no return in an ce mutum ya tafi kenan to abin da nake cewa a wurin sai muka kai ziyara wani wurin da mutane ke bauta wa maciji kuma Allah da ikonsa na taɓa kai ziyara wurin shekaru kusan sha bakwai ziyara ce da'awiyya wannan karon muka je to kuma Allah da ikonsa mun tafi da iyalanmu muka ce ku zo ku gani imar da Allah ya mana a wannan karni da aka ci gaba ga wasu mutane suna bauta maciji kuma macijin nan gashi nan sun rubuta palais du péton ma'ana ainihin wurin bautar macizai ga hoton wata mace wadda ita ce asalin wadda ka afsasa bautawa maciji a wannan gari na wida ta ce subhanallah macijin kuma jinsi ne kwaya ɗaya in ba shi ba ba a bauta ma wani kuma cikin masu mana rakiya mace ce take cewa malam kaga wannan maciji dan ita yar garin ce wala yunabbi'uka mithlu khabir idan wannan macijin ya mutu in dai wannan ne to wanda ya kuskura ya kashe shi in yayi sa'a a tara masa gajiya ai lugu-lugu da shi a daddake shi ai masa jinajin ya sa'a shi in ko ba ka ba za a kashe shi li'annahu qatala rabban ma'buda subhanallahi al'azim to sai na ce da su da Allah wannan macijin ni na zo nan shekaru 17 da suka wuce za ku iya tabbatar min macijin da ni na gan shi wannan shekarun yana nan har yanzu suka ce a ya mutu kenan eh kenan Allah bai na kausai ya mutu la ilaha illallah a daidai lokacin kuma ga katotan coci basilica na roman catholic sun zo sun gina a wurin kanisa ce sai suka ce ku ci gaba da bautan macijinku amma dai ku zo coci kawai kuma sai take cewa da mu idan wannan macijin ya mutu to za a yi zaman makoki kuma za a sashi a lilkafani me yasa nake wannan tafasiri kawai in koro muku wata badakala da kwarifi da tsuma sariya da wasu ke kai na kafirci kai kuma Allah ya zaɓe ka da musulunci musulunci kuma alal kitabi was sunna wa ala fahmi salafin umma to me kai dan ka gode ma Allah ta wannan ni'imar ga wasan cikin halaka baya ga nan kuma sai ga wata maciji wata bishiya ta iroko iroko tree ta mutu bishiyar babu ganye a jikinta amma suna bauta mata har wani yaro mai bayani yana cewa kun ga wannan bishiyar shekarunta ɗari shida wai mu zai kalli fuskar mai ce da mu ɗari shida kamar yadda ji suna bauta mata sun ɗaura mata ƙyalle a sama da ƙyalle a ƙasa kuma ana kawo abinci ana ba ta subhanallah al'azim a wannan ƙarni da muka je bohiko can abomai wani yanki su kuma ga wurin da sarakuna nasu na gargajiya sarki ya mutu tun 1889 amma a lokacin an binne shi da 'yan mata guda 41 saboda haka addini ya ce nake ce ku 'yan uwa da ke kotono da wannan yankin kuna samun lokaci ku je ku iya da da'awa a nan me kuke yi Allah ya ni'imta ku da aqida tsarkakakka tatatta mutane suna rayuwa fi halakin mubin ماذا قدمتم وماذا صنعتم حيال الدعوة الإسلامية إلى أنفال الرأيوة فذلك إذا إن كتنا جدا ككلين دا البركة تسوكو منا ميرجي منا مبودي مع الله جل جلاله سركم بيوة كنج آية وإستأذن ربكم إذا كنت في نعمة فرأها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقمة إن كان سكن نعمة فبودي وعلا shi sa ƙarƙashin wannan nake so in tunatar da mu da wata ruwaya a cikin mu'jam tabarani al-kabir da kuma littafin al-imamu ibnu abi dunya littafin sa mai suna kitabu qaba'il hawaij da isnadi na'am malamai sun yi magana a kai al'albani ya hassana wannan isnadi al-fawzan al-fawzani ya ce isnadin la ba asabi tare da wasu sun yi munaza'a suna ganin bai inganta ba to amma yanda fawzan ke cewa muna la'akari da kyawun lafazin da ke ciki ne to ni ma wannan shine madogara ta hadisin abdullahi dan umar Allah ya tsara masa yarda ku ji da kyau domin hadisin ya kunshi abubuwa na ayyukan da da su za mu gode wa Allah azza wa jal manzon Allah yana faɗi salawatu rabbi wa salamu alayhi ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhu cikin mutane duka wanda Allah ya fi so to shine wanda ya fi amfanarwa idza kunta turidu an takuna al-anfa'a ko al-ahabba ila Allah fakun al-anfa kun al-anfa takun al-hab sai ce wanda duk ya fi sowa ga Allah wanda ya fi amfani to wai amfanin nan kamar yaya kana amfanar da mutane ta hanyar kalma mai amfani ta hanyar wa'azi ta hanyar iyar da saƙo ta hanyar daidaita tsakanin mutane biyu in suka saba ta hanyar ƙoƙarin dole a haɗe akan gaskiya haɗuwa akan tafiya dole ne in ana kan manhaji na kiri Allah ya faɗa karanto mana a cikin sura mai lamba takwas وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين سورة الأنفال كينا ألا نشاء وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ku bi Allah ku bi manzo kar ku ja'ija fatafshalu alfa'u tufidu ta'qib yani aqiba tanazu'i alfashal ya'qubuhu sai ku karkace sai ku wargaje sai ku tambade karfin ku zai tafi dole mu haɗu mu haƙura da juna mu dunkule mu ture mu mulmule tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ni na sani a tarihi na duniya tura mulkin mallaka da suka so su ci zarafinmu haɗuwa suka yi a 1884 a Berlin conference ƙarƙashin bismarck suka haɗe suka zo suka yi mana mulkin mallaka abinda suke kira isti'imar ni ba na cewa isti'imar li'annahum ma ammaru shay'an walakinahu istidmar dammaru wa ma ammaru so an zalunci kalma a kira shi isti'mar ba isti'mariya bane istidmariya ma ba amaru ma amaru shay'an amma sun hade lokacin da ake so a gina gamayyar kasuwar turai EEC a Brussels 1957 sai da suka hade da ake son Afirka ta hade OAU 63 hadewa aka yi da aka yi majalisar ɗinkin duniya Allahu alam in ɗinki take ko barkewa take hadewa aka yi sarrafa haɗuwa dole ne ɗan uwa musulmi kan aiki na alkhairi na kira mu gaba ɗaya mu dunkule mu ture mu mamlaka da in mun kai naushi sai naushin ya kai wanda aka nausa ƙasa in akan rashin gaskiya yake mu haƙura dole in ɓata maka dole ka ɓata ni amma mai mahalli yake wasbiru ku yi haƙuri inna allaha ma sabiri to wannan gaba ta farko kenan a cikin wannan hadisi أحب الناس إلى الله أنفعهم نبي سيكي وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم شوف الكلام أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على من على مسلم أتكين هديث بتكين أيك ولا ألا يفسو فرنتكي دذاك الشجر دشي زوجي المسلم إعوام إيه سجرنا muna shigar da farin ciki muna zuwa gidajen asibiti matan da aka mutu aka bar su da 'ya'ya a gaban su muna shigar da farin ciki cikin su muna haka muna zuwa gidajen kurkuku muna taimaka ma wato ainihin masu rauni ɗalibai 'ya'yan baiwa masu hazaƙa mahubun da suke bukatar minha dirasiyya a gida da waje muna ba su wato hannun taimako wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal سرور تدخله على مسلم نأكو سيشي أو تكشف عنه قربة كوكا ياي مصابك انتكي وانا والله بنش أبن شبا والله ناجا مدى كذا كتكر كدامو أو تونن أنك للكي كنت الله كفام كسنشي حكا نهضو سيكي شيوا واتو أو تقضي عنه دينا ko bashi ya masa katutu ka biya masa wannan bashi ku kun sani bashi na daga cikin abubuwan da mutum kan nemi tsari a ce ya kare a kansa اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال بشي مكيوان شو قبموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حريتا كي يتسنشي بايا صلى على من مات مدينا عليه ديون حقيقة جكتنسو ديرسوا مدينة سكت يا رسول الله صل على فلان لأنه مات سيت عليه دين أنا بن سباشي sai suka ce alaihi dinaran abu qatada yake fa salli alaihi wa ana al-mas'ul an sadaqi kai ya manzon Allah kai mai sallah zan biya bashi dan me lianna salatar rasul ala al-mayyit shafa'atun automatically saboda annabi ya maka sallah ceto ce intercession wanda babu janja akai yace bashin nan ya tashi daga kan mamaci ya dawo kanka hakka uku yace eh me ke nuna mana muhimmancin ainihin wato biyan bashi da ka dan menene kai dan uwa musamman ahlus sunna ka je ka ci bashin banki ka yi gida kekerare a gari a sanka saboda ne sai ka ci bashi ka sai waya ta isa me ya zafi shi ku ba wuta ba sai ka ci bashi ka sai mota ta nuna ma sarki me yayi zafi shi ku ba wuta ba tsaya daidai inda Allah ta'ala aje to amma in aka samu mutum bashi ya masa katutu to ka biya masa bashi a samu cikinmu wanda zai ce wani kana bina bashin dubu ashirin dubu talatin wallahi bani da halin biya kai kuma ka ce na rantse da Allah na yace ba wannan abu ne muhimmin gaske amma a samu tsakanin ahlus sunna akan bashi ka kashe police station kai tereri da shi kai wa'azin kafa a kai shi misali ina amfani wannan misali ko ka biya masa bashi aw taqruda anhu ju'a ko kuma yunwa da ke damunsa ka kore masa duk mutumin da ke cikin yunwa to ko shakka babu yana cikin matsala da haka ne masana ke cewa duk ƙasa tana bukatar abu biyar kowace gwamnati kafin ta tabbatar da abin da ake kira democratic dividend roman demokrafiya dole a samar da wato ainihin tsaro a samar da aikin yi ga 'yan ƙasa a samar da harkar kula da lafiya a samar da ilimi nagartacce sannan na biyar a samar da abinci abinda suke kira al'amnul ghiza'i ko kuma food security al'amnu al-ghiza'i waɗannan abu guda biyar su ne shuruɗin dimokuraɗiyya inda ake yi in ba haka ba dimokuraɗiyya ba ne ya zama kakistokrasiya ya zama kakistokrasi to ka ganin wata zo an ambata kuma Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu yana gaya wa ‘yan maka irin alkhairin da ya yi musu cikin abin da yake ce mai allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya ciyar da su daga yunwa da suke ciki ya kuma ba su ainihin wato amana daga tsoro kuma ina so in ambata ‘yan uwa musulmi in kana magana samun amana da security to a tsara dokar Allah shi yasa Allah ya faɗa a sura ta shida aya mai lamba 83 zuwa 4 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون wannan aya na cikin suratul an'am sura mai lamba shida Allah yana yaban bayinsa na gari Allahumma ja'alna minhum الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لم وهم مهتدون waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa ko rikirkita imanin da zalunci ba ula'ikal mausufuna bima zukir lahum al'am kaga da ce al'amnu lahum ba sai kaddamar da aljar wal majrur ala sabil al hasr wal qasr yani suna da al'amnu da security ashe in muna bukatar tsaro sai mun tsara tsarin mai tsaro ya ba mu tsaro ya kau da tsoro idan ba mu tsara tsarin mai ba da tsaro ba sai ya ba mu tsoro ya ɗauki ainihin tsaro babban security mu riƙe sunna babban tsaro mu bi Allah sau da ƙafa jini da tsoka babban tsaro ka cire tsoron kowane makaluki in ka riƙe Allah fa antal yani ma'amun fa antal ma'atum amma ko in ka mai da sabon Allah aikinka kyankyaso wallahi zai tsorata ka in ka mai da sabon Allah rigarka shakwararka da jamfarka ka dangare dangwalagwa da kar maka kai nan sai ka gudu kana ihu saboda ya firgita ka man ata Allah man khafa Allah man khafa Allah akhafa Allah kull shay'in minhu wa man asa Allah to akhafa Allah akhafa Allah min kulli shay mana wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sa komai ya ma girmama shi ƙarƙashin wannan hadisin mun samu abubuwa guda biyar cewa mutum mayunwaci ka taimaka masa shi yasa a wannan gabar nake jinjina ma duk ƙoƙarin da muke ƙoƙarin da ƙungiya ta yi da sauran 'yan uwa a birnin Kano da sauran wurare inda aka kai taimako aka yi magabami da cincirindo aka kai agaji gun 'yan gudun hijira a north east jihar borno da yobe da kuma adamawa an kai musu kayan abinci na tabbata kuma ana kai abin bakin ciki ne abin haushi nama na jan kare madadin kare ja nama a ce an samu jami'i mas'ul ko kuma allah mas'uli ya kwashe wannan kaya wanda aka kai ma waɗanda suke cikin yunwa ya cinye ko abin da bai kamata ba la haula wala quwwata illa billah wannan hadisin ya ci gaba da cewa la'an amsiya ma akhi muslim fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi al-masjid shahra wallahi in kama hannun dan uwana musulmi in kai shi inda zai biya bukatarsa in ji annabi muhammad a wannan riwayar ya fiye min alkhairi fiye da in yi itikafi na wata guda itikafi ka sanar da itikafi ƴan uwa masu girma mutane da ke da rahma mutane da ke da jin kai wallahi su ne ahlus sunna waɗanda har an kore sifofi na banza ma gaba da su saboda abin da suka riƙe saboda manhajin da suke kai saboda tsarin da sun yadda su rayu su kuma mutu a kai littafin Allah sunnar manzon Allah bisa fahimtar sahaban annabi Muhammad me fa wannan daraja in ba wannan karike ba to wani irin addini kenan za ka yi sannan sai manzon Allah ya ci gaba da a cikin wannan riwaya yace ainin man kaffa ghadabahu satara Allahu awratahu duk wanda ya kare kansa fushinsa kai fushi ka zo wuya sai ka danna fushi to Allah zai suturta al'aurarka al'aura anan magana ce wadda take a fili ashe kenan taɗa fushi ba ƙaramin abu bane ya kuma ce wa man kazama ghaizahu wa huwa qadirun an yumdiyahu wanda kuma ya karya fishinsa yana da iko ya zattar da wannan fishin to Allah zai ba shi riban wata yarda da zai ji daɗin ta yawmal qiyama a ce kuma an tashin kiyama kana cikin yarda kana cikin natsuwa abu ne muhimmi shi yasa Allah ya yabi masu karya fushi cikin sura ta uku kawo aya wal kazimin al ghayb wal kazimin al ghayb wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin dai ma Allah shahid wal kazimin al ghayb wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin bayan Allah masu karya fishi masu yi mutane afwa Allah yana son masu ihsani Allah ka samu na cikin su sannan in karkare mana hadisi sannan manzon Allah ya sake cewa sallallahu alaihi wa alihi sallam duk wanda ya kama hannun dan uwansa musulmi ila hajatihi hatta asbataha sabbata Allah qadamahu yawma tazillu al-aqdam Allah zai tabbatar da dunduniyarsa ran da digadigai ke santsi suna taka dafara ran tashin alkiyama ‘yan uwa musulmi sannan sai karkare da cewa mummunan hali wasu ulkhuluki yufsidul amala kama yufsidul khallu al'asar mummunan hali kuma yana ɓata aiki na gari yanda kunu ke ɓata zuma in kana son ka san wannan ka je ka karanta adabiyat na hausawa da kyau don ka san kunu ya yake mazuma in aka haɗa su zuma kan rasa ainihin wato ƙwarinta da tasirinta bayan an koro mu da halaye na gari sai aka tsoratar da mu daga mummunan hali irin su ƙarya irin su munafinci annabi ya ce ina mu ku gadi gaban ƙarya sallallahu alaihi wasallam yace wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا yana cikin bukhari sun hadisin dan mas'ud to kaga yana daga cikin munali ƙarya yana daga cikin annamimanci hadisin huzaifa cikin bukhari da muslim manzo Allah yana cewa la yadkhulu aljannata qattatun aw tarwaya namma algungumi mai kilbibi mai kissa da kisisina da kutungwila mai haɗa tsakanin mutane bai kamata a samu wannan cikinmu ba daga ciki akwai zalunci hadisin ibn umar a cikin bukhari da muslim shi ma annabi na cewa iyyakum mazlum fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyam nusus ya sunan hadisiyya sabita da sauran da ke tabbatar da halaye nagari ba bukata ta bane na yi magana aksar min lazim zan taƙaita a nan ina roƙon Allah azza wa jal jalla jalaluhu sarkin baiwa mai kowa mai komai yanda ya tara mu a wannan makekin fili ya tara mu fi jannatin wa naharin fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadirin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim a matsayin mu na kanawa muna maraba da ƴan uwa daga duk inda suka taho na gida da kuma da suka zo baki haƙƙi ne na biyafa kamar habbanci ƴan uwanka Allah ya ƙara muku albarka ya ƙara mana gaba ɗaya ya sake maimaita mana irin waɗannan munasabat khairiyya da'awiyya imaniyya salafiyya rabbaniyya la sharqiyya wala gharbiyya ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kaskantar da kafirai da kafircin su ya daga sunna da ahli sunna ya raba mu da sunsuna sunna ba sunsuna ba ka kasance cikin ahlus sunna ba ahlus sunsuna ba Allah ya mana muwafaqa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Sheikh Muhammad bin Usman Allah ya saka maka da alkhairi yan uwa ci gaba da wa'azi insha Allah ta'ala